ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata talatin ga wata na jumadar akira hijira shekara 446 wanda ya dace da 31 ga watan 12 2024 yau insha Allah za mu yi darasi na 35 cikin littayin fikin sunna na asai da sabit darasi na 35 insha Allah a yau za mu tashi al-istihada yan uwa kamar da dai muka fara farkon da tayin wannan na yi bayanin cewa idan muka tattara bayanai kan wata mas'ala karshe za mu wata kulasa ta wannan mas'ala kamar da muka yi akan babi na ruwa mun yi akan arwalla aikace kuma insha Allah bayan shahada za mu bayani na mas'ala ta jinin mata a takaice insha Allah da ya ce al'istihada bayan mun jiya magana haila istihada ita kuma ya ce me istihada ta'arifuha zai ma ta'arifin ya gaya maka menene an aka ce istihada me ake ni da wannan kalma a larabci kwa shari'a yace hiya istimraru nuzul ad-dami wa jaryanihi fi ghairi awanihi shine ci gaba da sabakowar jini da kwararar jini ba lokacin da ya dace ba ya zo Allah subhanahu wata'ala ya yi mata cikin hikimar shi an keɓance mata ba maza ba da yin jini a duk wata mace na lahiya lahiyayya in dai ba ta kai tsohuwa ba Allah ɗora mata yin jini a dukkan wata wannan jini da wata hikima sananna wadda Allah subhanahu ta'ala ya yi su a kanta tunzu haida ta ƙare bayanin da ya wuce tunzu aka samu wani jini dalilin wata illa ko kamar da yake zo a sunna kadata mimir kadata shaitan wata halbiya daga halbin ike shaitan halboci jijiya ko dai halba ta magunguna na zamani akan sami yanzu fitina ta shaye-shayen magani allurori ne kwayoyi ne da wani dai abu da ake sama a cikin yanka jikinta a sa duk wannan sukan kawo wa mata matsala ta rashin tsayawar jini da sabawa jini ka'ida yadda Allah yi ta insha Allah shin zamu ji bayani idan mace take irin wannan hali na kwararar jini ba a lokacin shi ba me abin yi shine bayani zamu insha Allah a wannan darasi sai ce ahwalu mustahada halaye da mace mai jinin rashin lafiya ke shiga shi jin istihada kenan halayya kala nawa ne na mata yace al mustahadatu laha thalathu halat mace mai jinin haila tana da hali iri uku mataki uku ko hali uku sai ce na wago kenan an ta kona muddatul haidi ma'arufatun laha qabla istihada zama ga mata kala kala ne zai je kama ga mata kala uku akwai matar da kayan ta samu matsala ta jini tana da kwanakinta na haila sananne kahin rashin lahiya rike da kyau wadda take da al'ada ta sananna ya ce fi hadil hala تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ذات دوكي wannan mudda da ta sani a can da kwana nawa take yi yanzu ta samu rashin lahiya za ta ɗauki kwanakinta na da da take yi kwana biyar ne bakwai ne ɗaya ne wani ta saba yi a da yanzu ta samu rashin lahiya ta rashin tsawa jini za ta yi kwanakinta na da tana lahiya wani baƙi istihada sauran kwanaki ko da jini na zubowa jini ne na rikin lahiya yace ya wani magana dalilin hadisin ummu salama radiyallahu anha anna istafatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi mar'atin turaqu dam فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تكيدهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل ثم تغتسل ولتستسكر ثم تسلي رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي يجي يا وانا مغنى دليل حديث أم سلمة رضي الله عنها tawa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallama fi mar'atin turaqud dam akan matsayin mace da jini ya kece mata tana zubda jini babu iya gani wuce na kaida sai ce mata da tanzur qadar layali wal ayyam allati kanat tahidhun tadiba wal qadan darare da kwanaki da take haila a can da kwana nawa ne nawa ko qadar hunna bin shahr nawa ga wata take wani jininta kaga nan an bata aiki ta aiki da kwanakinta na da nawa ga wata take warawa kuma an watan ta wara kwana nawa take nabi ce mata ta diba daidai darare da kwanaki da take haila kuma nawa ga wata a wannan kwanakin fata da'u salata sun mutar da sil ta yi ta bar sallah ta yi wanka na tsarkaka wadda ta kuma sai ta yi kunzugu kamar kush kun zubu kenan mata sa wani abu dai wanda zai tsina mata jini da ga wando slip na mata a sa abduga kuma sun matu salli ya ce sallar da koda yana zubowa wannan za ta yi wanka in kwanakin da take yi na ka'ida sun kare za ta yi wanka irin wanka na haila kuma saura da kunzugu ko kushi ta da wani abdaga wanda za ta tsaye da jinin kai ka zubo mata kuma ta yi sallata kaga anan tana matsayin mara lahiya mun gane ku wannan ruwa ta imam malik ya kata ka imam shafi haka wannan imam ahmad abu dawud da sa ibn majah sun ka ruwaya qala nawawi wa sanadu ala shartihima wannan hadisi isnadin shi yana daidai da sharɗin bukhari da musulun shi mataki na uku ba bukhari musulun akan abin da zuwa kan sharaɗinsu to ya ce ƙala khatabi haza hukumar mar'ati ya kunu na mina shahar ayyan ma'aluma wannan bayanin da aka nuna ruwaya hukumcin matar da take da kwanaki sanannu a cikin wata nawa ga wata kwana nawa take ita ce annabi ya ma ihada ta yi aiki da wannan kwanakin da take nata a da in ta samu shi lafiya tahiduwa fi ayyamu siha kenan kwanakin da take haila tana cikin lafiyarta kamar hudusul illa kahin shi lafiya ثم تستحاد فتوليك الدم daga baya yadda ta lahiya kwanakin take yanzu ta samu jinin mushe lahiya take ke jini ke keto mata ko jini ke kado mata wa yastamiru biha sailan sai jinin ya zubo ya wuce ta kaida ya ci gaba da gudana amar annabi sallallahu alaihi wasallam an tada as-salata min ash-shahr qadra al-ayyam allati kanat hid annabi sai ya mata umarni ta bar sallah a cikin wata a wata nawa ga wata daidai kwanakin da take haila tana lafiyarta kabar an yi si ba ma a sabaha kayan abin da same ta same ta fa iza stawfat adad tilka ayyam in ta cika kwanakin da take nata na da biyar take yi bakwai take yi shidda take yi in wannan kwanaki na ta na da take sun kare daga tasalat maratan wahida ita wanka guda wa hukumwa hukumun tsawahi yanzu matsayinta mata ce lahiyya mai tsarki komi za ta yi sallah da sauransa ta komi ga wannan kenan kallon mata ta farko matar da nuna bayanin mata da take da al'ada sananna a kowace wata sai ta samu rashin lahiya na kecewar jini in me ya sabon shan magani ne allura ce menene haka kurin ga dai matsayin matar da take da illa kwanaki sanannu in jini ya zama na cuta za ta yi aiki kenan a wata na gaba da kwanakin da take nata na da sai kala ta biyu hari na biyu an yi sami rabi haddan walam yakun laha ayyamu ma'rufa imma li'annaha nasiyat adataha aw balagat mustahada la tastati la tastati tamyiz dam al-hayd yace nan ta biyu mace ce tana haila sai jini kurin ya ci gaba da zawa bai tsayawa ita kuma walam yakun laha ayyamu ma'rufa ba ta da kwanaki sanannu an ta kai na wakana ga budurwa sabuwar zawar jini yace wannan in ma li annaha nasiyat adataha shin mancewa ce tai ko ku sabuwa ce duk da ta magana ba au bar sun hada ko kurin ta kai gaya da jinin ta hada la ta tsari tamyiz da damna ba ta iya gane jinin haila ba ta da kwanaki sanannu wa fi hadhihi alhala macen da take irin wannan halin ba ta da kwanaki sanannu ko ta mun ci ko da mun babu kuma jini kurin kullun zawa yake yakunu haiduha sittatu ayyamin aw sab'a a nan kwanakin jininta in ma kwana shidda ko kwana bakwai nan za a iya samun shidda ko bakwai da tambaya ɗan uwanta ko sauran mata wani hirin jayi nan za a kiɗa al'ada nan suka hewan shidda za a ɗauka ko bakwai iyaka da bakwai ala galiba ala tilsa kenan wannan za a aiki da mai za a aiki da al'ada mata mai nawa suka yawan yi shidda ne ko bakwai sai ta ɗauki guda shi ma wannan magana da ya maka ta matan da ba ta da al'ada sannan na ko ta mance jini ya zo bai tsayawa ba ta iya gane kalar jinin haila ba shi ba kuma jini kullum da ya ce maka kwana shidda ko bakwai me hujja shi ladis hamana ta binta jahashi hamana ko himna shi albani ya ta abin da ya tagikin kalmar himna ne duk suna daga komi himna ne abin da ya abin amma nasa hamna wata wasu ka hamna himna ko hamna shi dai sunan wata mata ce yalwar mata shi zainab himna bint jahsh qalat ita ta zo ta ce كنت أستحاض حدثا شديدة كثيرة تجاه رسول الله إنا حيلة جنن حيلة mai tsanani ke jini ya kaɗo mata ƙarfi kaɗar tsanani ta ce ina wannan halin ina ta ce kun ustahadu hadisin shidaitin kasira ina haila mai tsanani faji ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam astafti wa uku biru ta ce na zo wajen manzana salasalama nake neman fatawa a wajen manzana salasalama nake ba shi labarin an ba shi labarin halin da nake ciki na iloma ta ce ta ce fawajattuhu fi baiti ukhti zainab bint jahsh sai na same shi kuwa a gidan ƴar uwata dai ta madin jahsh hamna kin ko himna sai na same shi a gidan ƴar uwata zainab qalat ita himna take cewa fa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah inni ustahad hadatan kathiratan shadida ya manzon Allah ina haila mai tsanani mai yawa kwarai jin ya kado mata fa ma tara fiha ya rasulullah me ka gani zan yi cikin wani hali nawa bada mana'atani salata wa siyam wannan jini ya hana mu sallah da azumi faqal sai ki ce mata an utulaki kusuf fa innahu yadhhabu ad-dam yace zan siffanta miki kunzugu ina ga kenan kisa abduga kuda ta rike shan jinin ba tare da ya zubo ba sai ta ce mishi huwa akathar min zalika yayi karin hakan inna ma asuju sajjan ina kawo da ruwa jini mai tsawo mai yawa gaskiya kinan jinin bai gare shi faƙal sai ce mata a sai ce mata fatalajimi ko aka ce ce ki yi kunzugu shi ne zamu ki yi kunzugu ƙalat huwa aka farmin zalar ya haka ƙala fattakizi sauban to ki sa wata tuwa ta musamman wani yaji ki sa ki tsare wurin jinin ta ce huwa aka sarmi zalika innama asujja fajjan gaskiya rasul ina kaɗaure jinin kaɗauwa mai yawa faƙal yake mata sa'amuruki bi amarai ayyuhuma fa'alati ajza anki min al-akhar ce zan siffanta miki zan miki umarnin abu guda biyu wannan abun guda biyu duka wanda kika yi ya isan miki akan daya kinin zaki zaba cikin biyu ki guda menene ya ce inama hazir akarata shitan wannan jini halbi ne daga cikin halbin shekan da ke bugin wata jijiya ta jini wannan jini da ke nushin laye da ke nan fata hayyadi sita ta ayyamu a wasu ba ta ayyamu fi ilimin da su maktasi ne kun yanzu ki kaddara a cikin wata kurin Allah san gaibu haji gana abu amma ki dauki kwana shida ko kwana bakwai in ce magana za a mai wani mata wanda suka yawan yi in duka dauki wannan shida ko bakwai su maktasiri sai ke wanka hatta idza ra'ayti an qad tahurti wastanqayti fasalli arba'an wa 20 layla yanzu kin yi wanka kin samu kanki kin tsarkaka kin tsarkaka yake sallah a wata ta kwana 24 in kin doki kwana 6 ko sallah kwana 23 in kin doki kwana 7 wasumi ke azuminki kiran da sallah sun kan ciki ya ce fa'in na zalika ya ji suke yin haka kurin ki ɗauki kwana shi da koboko a wata in yayi kun nan za ka za ka tsala ta gaibu kun ji kaddar tunda bata bata kwanaki sannu bata kwanaki da ta saba yi a da kina kun dai a cikin wata za ta ɗauki kurin kwana shi da ko bakwai ko tsakiya ko harko dai wanda kun za ta kun tani kun Allah san gaibu tunda tana jini ne ba ya ga jini ɗaya ne kun kullun ka zawa kun bata kwanaki sannu watan da yace in kika haka wannan ya san kike nan kin zama cikin tsaki gurin ki sallake kwana 24 in ya kare ko da uku kuma hikte da yace wa kadhalika fa fa'ali fi kulli shahr kama tahidu nisa kama tahurun bi miqat haiduhunna wa tuhurhin yace mun kan abu na biyu sai ki diba ko ki ko bakwai ko ki diba duk wata in yazo sai ki diba mata ɗan uwanki ko ɗan garinku makusantanki a wata nawa ga wata su fara jini ko kwana nawa suke a wata sai ki aiki da nan ta yi aiki da mukaranan ɗan uwanta ko makusantanta na mata sai ta yi aiki da kwanakin da suke yi a wata nawa ga wata ko kwanawa suke yi ya ce wannan shi ne mataki na biyu in ta kyau na biyu ya ce wa in kawai da ala'an tu'akhir zuhura wa ta'ajil al'asar fa taqtasil in kin samu kai in kika haka in yake da dan gororin ki to kuma abin da zaki in kin ba magana wajibi wannan in an ya bata zabi ne in kin samu dama in kin da dama ki jinkirtar da sallar az-zuhr ki gaugauta al-asr sai ki yi wanka kusan alzawar kayanta wata gab kin yi wanka kina alzuwar la'asar ta zo sai ki yi la'asar da wannan wanka sun matasallina kina shi tasallina al'asar zuwa al'asar jami'a ta gama alzuwar la'asar tare sun mutaakhir maghrib sun mutaakhir tuakhirin maghrib kuma ki jinkirta sallar magriba wa ta'ajilin al-isha sai ki jinkirta sallah ta isha kin ta magriba ba yi da hurko can ki tashi ta lokaci ya shiga kina wanka in zaki iya samun magriba a lokaci an kare isha ta shiga ثم تغتسلين وتجمعين بين ثلاثين يوانكا يقام صلى قدابي مغرب على العشاء ففعلي هكذاك وتغتسلين مع الفجر وتسلين كما تقول الفجر وتسلى قداجي كنا ذا أي وانكا كما أي صلى تأصبا يجي فكذلك ففعلي وسلي وصومي إن قدرت على ذلك يجي هكذاك دو وتا ki haka za ki ki sallar ki azumin ki na kaga me ita wannan marar jini kaida sananna za ki biya nawa wata ko kullum ta ji kwana shida ko bakwai wata shikenan ko kuwa ta yi aiki da gororinta ko yan uwanta kwanakin da suke yi in sun kare ino ne shikenan amma in ta iya shi wannan da biyu in ta iya ne magana jinkirta a zuwar a yi wanka a yi la'asar a jinkirta magarba a yi wanka a yi magarba da isha duk wannan mustabiya ciki nan ta yan ta iya ne to a nan sai me ake cewa sai ya ce me ake cewa na ne ya ce wa haza a haɓul amarin da ilai na ko wannan shi na hisu to wannan ruwaya cewa za a zaɓar amarin cewa wannan shi ne so ba magana mun zana mutum sun magana bincike magana ruwa ta tabbata ita ce ba annabi ce wannan ne so ba ita kince tace ta zaɓi wannan na ƙarshe ita hamna ko imna ita ta zaɓi wannan al'amari na ɗaukan sa'anninta gororinta in ta ƙare ta yi rika wannan wanka na sallah biyu ta kafa sallah biyu ta yi wanka wani ita ce ta wannan ta ce ta zaɓi wannan ta yi san shi ba na bane bace ce annabi zaba ta wannan ba yace wannan rawu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun sahih hasan sahih qal imam tirmidhi ke cewa wa sa'altu anhu al-bukhari na tambayi imam al-bukhari akan wannan ruwaya fa qala hadithun hasan ta hadisi ne mai kyau wa qala ahmad ibn hanbal هو حديث حسن صحيح شيما قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث قال الخطابي كم من رواية سيكي تشوى إنما هي مؤدب مبتدعة لم يتقدم لها أيام وانا ما تاتي ولا تهارجيني لم يتقدم لها أيام بات دقوانا هي لتكي داتا نمو تتعى كم وانا بياني ولا هي مميزة لدمها كم بات هي قاني جنن قرقو لنكر شيء جنن إلي ديني بات بمنتجنن جنن za mu zo macen take gane jinin ala jinin za mu zo magana gaba ya ce mace ce da harkun jini ne ba ta da kwanuku sanannu kun ba ta ban mutum jini wa kada su tamar da haddam hatta galaba a wannan halin ba ta da kwanaki sanannu ba ta iya ban mutum jini kuma jini sai ya ci gaba da zawa haikalinta farar da rasulun salama a maraha ilal urf a zahir wal'amur al-ghalib fi min ahwal nisa annabi sai mai data zuwa ofu abinda aka saba yau da kullun cikin mutane da abinda yake bayyana cikin mata wanda yake jarin jaye da aiki da shi kuran tun ba ta naka sannu kama amal amara fi ta'ayyudiha kullu shahr maratan wahida al-ghalib min adatuna kama yanda yasa ta kuma ta yi aiki a dukkan wata a duk wata ta yi aiki da mahi al'ada ta mahirin jayen mata nawa suke yi nawa ga wata suke kwana nawa suke yi wa dullu ala hadha qawlu kama tahiddu nisa wa yatahurna bi miqat haytuhun wa tahurhun ko yace kayan ta haila kama wani mataki na biyu ne ta yi haila kama yadda mata suke haila da lokacin hailar su da karewa وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض yace wannan shine asalin da ake kiyasin mata da wasu da wasu a irin wannan hali ne an samu rikici ga masala kaza da sauran mata ya suke wannan shine asalin tushe annabi ya ba da dama ai kiyasin sauran mata da wasu fi babul haid wal hamal wal wulud duka lamarin mushkila ta haila ko ta ciki ko ta balaga duka ana aiki da karina da alada wa ma ashbahu hada min umurihin da dai wani wani cikin al'amura na mata sai ce kala ta uku ko kala ta biyu ko sai eh ta uku ba sai ce Allah ta kuna la ada wato wata wurku tana da al'ada ta sananna mulki da kyau ta yaki da al'ada ta biyu ba ta al'ada sananna yanzu ta fara kuma ba ta bambance kalar jini ta yi aiki da kwana shida ko bakwai ko kuwa ta yi aiki da sa'anninta amma in ta kare ta rinka gama sallar azur al'asar karshen azur ta azur al'asar ta tayin asar ta yi jinka da magarba ta yi magarba da sha ta yi wanka ko da za ta yi wanka wannan amma na fice in ta iya ne ba dole ba ya ce yanzu ta uku na uku Allah ta kuna na ada ba ta da al'ada sananna ta ta walakin naha tastati'u tamayyizu dam al-hayd an ghayrihi amma tana iya gane jinin farko na haila da wanda ba jinin haila ba ke jini yana bambanta tana gane wannan na haila ne baki ne kaza wancan ko jeje ne kaza kaza tana ganewa to ita wannan wa fi hadhihi al-hala ta'mal bit tamayyiz ita mutum take da wannan halin insha Allah tana gane kalar jini iya bambanta ita kuma za ta yi aiki da tamayiz in ta gano wannan na haila ne ta tsaida in ya kare ta wanka shi ma ce ya yi wannan magana da hadisi fata mata binta abi hubaish fata binta abi hubaish anna kana tustahad fa qala na annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haid fa innahu aswadun yu'raf فإذا كان كذلك فأمسكي عن أنسلة فإذا كان الآخر فتوديه وسلي فإنما هو إرق يجي أولنا هالي kenan inda tana gane kada jini annabi ya ce mata iza kana damul haid in jinin haila ne fa inna aswadu jini ne baki ana gano shi fa'iza kana ka zalika in irin wannan jini ne ke na haila ko in irin shi ke suna gane kala jinin in irin shi ne fa'am suke an sala yake wa sallah kenan haila ce fa'iza kana kakar in kun wancan ne wanda ba haila ba amma jini ne amma ba na haila ba fata wadda wa sallah kun yake arwala ke sallah ke da shi duka sallah abin da ka ɗora mata kunin yin arwala a dukkan sallah in ta gane kalar jinin daga wancan ya kare na jinin zai ta wanka sallar sallar in ta zo za ta yi a wala ta sallar ta sallar mai ta fa'in na ma a fa'in ma hukurka wannan irka na mana wannan wata taɓa wani jijiya ce wannan shi ne abin da yake cikin kalolin mata waɗanda suke masu jinin shi lahiya wadda ba tana da kwanaki sanannu ta yi aiki da kwanakin sanata na da wadda ba ta da su ta yi aiki da kwana shida ko bakwai ko dokan kwanakin yan uwan da suke nata mata ta ma ta rika jinkirta a zuwa la'asar tana wanka magariba isha ta yi wanka asaba ta yi wanka wannan yin wanka a duka wannan lokacin mustahabi ne annabi ta an ta iya ba dole bane ba wadda take da gane kalar jini za ta yi aiki da kwanakinta inda yake na jinin ne jini ne ta har sallah inda ya canza da yawan kafin sallah ina ka zamu tsaye da anan sai mu kwaba tabulu insha Allah eh kabu tambaye ka yabin ka daga tambaye amka jije ba na shi na mai kamar wannan na mai kamar wannan kashi kana shi wancan a wai mikrokin shi a na mikrokin shi a wannan shi ne wani zai rike rike shi za ka yi ba kashi kusan a zuwa shi nan ba ka kaji shi ba nan zai rike shi zo kusa nan haka na kote nan yawa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم yan uwa kamar da yadda muka saba muka darussa muka ɗauki bayan maudu'i sami kulasa kan abin da muka karanta yanwa yau insha Allah za mu yi bayani kan masala ta jina na mata ɗan uwa ko da kai baka jini mata kana yi kuma da yawa mata makarantu na mata mahi yawa masu karantar da mata ba su da saƙa ba su iya samun irin wannan hukuncin gaskiya sun sa mata da yawa cikin rikici don ba san ba abin kuma shiga fatawa su kuma bakin abin su karanta su bisa tsaya suka tsaye suka iya mahi yawa makarantar mata mahi yawa akan samu amma da yawa tambayoyi da ke zo mana suna da matsala rashin sanin wani hukunci ke na kamata kai ka rike da kyau idan hajja ta tambaye ka ko madan haka ya mata yan uwa wannan darasi insha Allah dalibi mai iya karantawa larabci yana iya gani ya karanta ko baka ji larabci ka rike abin da ake hudi insha Allah za ka samu karuwa bi izinin Allah mata kala-kala ne asalin Allah mata yin jini a dukkan wata wannan ba matsala inda aka samu rikici inda ya saba na al'ada na ka'ida mace Allah ya yi ta duk wata ta yi jini lahiyar mace ta wani lokaci wannan jinin kan wasu dalilin na rashin lahiya halibin shedan a rashin lahiya amma balle a yanzu shan magunguna na wannan zamanin ko allura ko wani filil magani da ake sha rashin haihuwa ko wani abu da aka sa a cikin mata yakan rikita mata al'ada kwata-kwata domin yasa yanda Allah ya yi ta aka sa wani abu ya canza ɗabi'ar da Allah ya yi ta wanda ka kama mata da yawa matsala ta jini abin ya rikice musu to bayan da zamu yi dan ma wani dalili ne na halbin shedanki ne halbin kini ne ko allura amma me dai sai jini ya zuwa mace jinin da bai tsayawa shin za mu ga mata kala uku wanda mace ta diba ko kaje mata ka awanne take in ta samu matsala in ta samu matsala matsala mata mace ta hurku ya ce da ya ce a hawalin mustahada halayen mata masu jinin rashin lahiya guda uku ne ta farko an ta kuna muddatul haid ma'arufatun laha qabl istihada matar da take da kwanaki sanannu kahin samu wani rashin lahiya shin istihada wannan wa fi hadhihi hala تعتبر هذه المدة وتعتبر هذه المدة ذات دوكي kwanakin da take nata na da al-ma'rufa inda ta sananna kwana shida ne buku ne bi ne ke muddatul haid ita ce kwanakin ta na haila kwanakin da take nata da wal baqi istihada sauran kwanaki suna matsa kenan in na ta kaye bi uku ne ta wanka ta sallah sauran kwanaki kwanaki rashin lahiya ne ya wannan magana dalilin hadisi ummu salama radiyallahu anha ana istafata nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma turaba dam ummu salama ta annabi tambaya akan matsayin matar da jini ya kece mata take zubda jini mai yawa fa qala annabi ya ce ma ummu salama litanzur qadar al-ayyam wal qadar al-layali wal ayyam allati kan tahiduhun mata mai wannan halin annabi ta diba daidai dare nawa wuni take nawa take yin haila a can da wa qadarahun min shahr nawa ga wata take jini kuma ga jini kwanan da take in ta diba abin da take nata na da kenan nata na kaida a wannan kwanaki fata da usala ta tabar sallah kenan shine kenan kwanakin ta na jini kwanakin nata na da da take shidda ne uku ne bakwai ne in suka kare shikenan sun da taktasil da tastafi ta yi wanka kuma ya ta saƙon zugu ko kush ko ta abu da gade wanda za ta tsare jini kai da zo mata amma mai tsarki take yanzu tun tana da kwanakinta na ta na da sun mutu salli kuma ya ta yi salla sauran kwanakinta kenan nan za ta yi aiki kwana no take a can da in nawa ne su kare ko ta yi wanka in ta yi wanka ko ta ci gaba da sallata da azuminta da kominta wannan jinin shi lahiya ne wannan shine magana ta go wannan gashi ruwaya ta Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad Abu Dawud da Sa'i ibn Majah sun karu ruwaya ban Tirmidhi yanzu wannan kenan halin harko kenan kai mace ta harko me kwanaki sanannu ta yi aiki da kwanaki ta nata na da a halin da ta samu shi lafiya ba a halin domin wani menene kamin ci gaba mace bata iya garshin lahiya misali zo a wannan watan sai jini ya zo tana kwana shidda ko bakwai ko takwas kun ya wuce to a gamin harko ba ta cewa shi kenan kwanaki na shida na gobe kwane shi kenan sai yin sallah an yi wanka a domin a ka'ida ta suna jini iya iya karawa sama da haka na da iya canzawa abin da ke jin jamhur imam malik imam shafi su sun ce kwana iyakai jini kwana goma sha biyar abu hanifa kwana goma abu duk da hanbal ya san wata ruwaya ta shi ma dan bincike al'ada kwana goma sha bakwai amma wajen jamhur na malamai magabata iyakar jinin haila sha biyar ne iyaka kololuwa sha bakwai wajen imam ahmad ruwa da ya samu kenan kan haka da mai magana magana jamhur tana da dogara gaskiya dan bincike da aka yi hakkin bai wuce haka nan kenan inda mace ta gano rashin lahiya sai ta bi jinin sai ya kai kwana goma sha biyar kun bi tsaya ba ita kuma kwana uku take to yanzu kenan jininta iyakai jini kwana goma sha biyar daga nan dole ta yi wanka ta yi sallah wani mace bakin sha biyar ne jini bakin sha biyar ne zumuna magana nan zamu zo tana mai al'ada kwana uku take a watan farko in ka sha biyar sai ta yi wanka ta yi sallah a watan gaba shin za ta yi kwana ukun ta kun gane a watan gaba ne ba na farko ba a watan gaba da ya zama cuta ya huce sha biyar kenan ya zama cuta a watan gaba jini na biyu in ya zo shin take aiki da kwana na kwana biyar take yi shidda take yi ta yi su shi ke ta wanka ta yi sallah magana magana ba gaban farko ba gaban farko ya tafi shi har iyakar sha biyar daga nan ta yi wanka ta yi sallah a watan gaba sai ta ɗauki mataki kuma na kwanakin ta nata na da za ta aiki da su ina wata an gane sai abu na biyu mace ta hali na biyu an yasta nira bi haddan wala mai kunla a yamu ma'arufa mace ce jini zai zo mata bai tsayawa kuma can da ba ta da kwanaki sanannu nata misali budurwa ta sabon jini misali ya ce in ma li'anaha nasiyat adataha aw balagat mustahada in ma ta mance kwanakin nata ko ku ta kai gayar har ba ta ganewa wala tastati tamayiz addam lahid ba ta iya gano kalar jinin kuma jini kullun ya zawa to ita wannan ita ce fi hadil hala a wannan hali yakunu haid yakun to amma ita ma nan magana ta hatta bin kowace mun ku rike magana kowace mata gamin hurko din ta jini ya tabi jini har ya ka sha biyar in ya sha biyar ne dole ta yi wanka ta yi sallah a wata na gaba ake wani magana magana magana kyau ya ce a nan ya kuna haiduwa sita ta ayyama au saba'a kenan a wata na gaba yanzu sai ta ɗauki kwana shidda ko bakwai ala galiba a litinin sa za ta zibi mahiyar mata shidda ne iya suka yawan yi ko bakwai ita ɗauki guda kwar in ta wannan kwanakin mutuki misali misali bakwai ko mutuki bakwai misali ya ce ya wannan magana matar da ba ta da jini sananne lokacin sananne jini ya zo bai tsayawa to in watan harko ta tsaya misalci bakin sha biyar an kare a wata na biyu wata na biyu muke magana in jini ta ta yi aiki da kwana shida ko bakwai ya ce ya wannan maganar hadisin hamina ko hamina imma albanta himina ake cewa wasu ce hamina masu ruwa shi da suka ce dai suna bai matsala imma himina ko hamina binta jahash alwazai na binta jahash ko hadisin ta ita ce ta zo ta wa ruwa da abu da ahmad ya rubuto abu dawud ya rubuto haka imam tirmidhi menene ita hadisin mun shi dazu wani makaranta yanzu cewa tawa annabi jaje jinin ta iya kadawa ya huce gaya da aure zan mutum ya huce kana sai annabi ya bata zai ce zan gaya miki abu guda biyu wannan biyun duk wanda kika yi ya isa miki da horko ce ki ɗauki kwanakin kwana shidda ko bakwai a wata ita gamta kana kwana shidda ko bakwai a wata shine na jininki shidda ko bakwai zaki ɗauka a wata in kika ɗauki shidda ko bakwai kai ki yi wanka ki sallah wannan ya miki kun fi ƙari ko wanda ke mataki na biyu ki yi aiki da gororinki ko ƴan uwanki mata mai kusa da ke nawa kwana nawa suke uku suke biyar suke goma suke abinda suke mata a suke tare su sai ki yi wannan kwanakin amma mataki ne ce mata in kika wannan kwanakin da mata saninki suke yi kuma a lokacin nan kenan sai ki rika yake wanka ki yi sallah amma yanzu zaki sallah duk sallah maga azhur al'asar ka jinkirta azhur sai ku sallah asar ayi wanka ayi azhur ayi al'asar karshen azhur an kai azhur kuma ayi al'asar ita ba magariba yace sai ki jinkirta magariba sai ki karshe ka hanta huta ki yi wanka sai ki yi magariba ki isha asuba mata wanka guda yace wannan ita ce ita wannan na kashin ce ta zaba ta yi aiki da kenan sa'anninta sauransu ta rinka wanka duk sallah amma an ce ba bai cikin wajibi abinda kun ke wajibi kanta alwala ce ta sallah wani ita ta ba zaɓa wani kanta zaɓi amma idan mace ba ta kwanaki sanannu ba san kwanakinta ba ta ta mashi jini bai tsaya mata ya wuce lokaci to za ta yi aiki da kwana shidda ko bakwai in ta shida ko bakwai shi kenan ta yi wanka ta sallah ya mata kwarki kurin sai ta zaba na amma ta zaba ta diba na ga wata kaza ga wata kurin sai ta ko an a wata kurin sai kwana shida ko bakwai shikenan ta kare sai wannan mace ta uku Allah ta kuna laha adatun bata da al'ada sananna ko shida ko bata kwanaki sanannu amma walakin naha tastati tamayiz amma tana gano jinin kaza ga wata mai duhun ne baki ne sauran kwanaki jajje ne bai ciza ba to ita wannan ita kuma halinta daban yace ita wannan kenan ta tamayiz da man haida tana iya gane jinin haida an gairi wani ba jinin haila ba tana gano su to ita wannan yace wa fi hadhihi hala a wannan hali ta'amal bitamayiz sai ta yi aiki da tana gano kalar jini kwanaki kaza wannan kalar na jinin haila su ne na haila idan jini ya canza daga wacce kala ya kuma ta kala daban sai ta yi wanka ta yi sallakwar ita ma wannan ya ce hadisin fatima binta abi hubaish a kan shi ne wannan hadisi ana kan tastahad ita tana jinin rashin lahiya annabi ce mata annabi ce mata idza kana damul haid fa innahu aswadun yu'raf annabi ce mata injinin haila ne baki ne ana gano shi ka kenan wanda ake gano kenan ko yace fa idza kana kadhaliki injinin baki ne ga irin na haila in shi yazo fa amsiki an sala yake hasala kenan jinin kenan kira haila kenan in wata kala jini ne yace fa idza kana al-akhar idan kalar da ya zo ba na hailar ba ne ya canza fatawaddi'i wa salli ki yi arwalla ki salla fa inna ma huwa irqun ta bolo jijiya ce kurkun rashin lahiya ce in wa a jumurce wannan guda uku mata ta horko dai matar da take da kwanaki sannan nuna ta na al'ada a can da ta saba jini in ta samu shi lahiya jini bai tsaya mata dalilin makin da ma dalilin ne dai to yanzu idan watan farko ya zo ta bi jini har kwana goma sha biyar bai tsaya ba sai ta yanka ta sallah yanzu watan gaba in ya zo kurin hete kwanakin da take nata na da tana lahiyarta uku ne biyu ne ɗaya ne ma shi ke su kare hete yanka ta sallah sauran kwanakin rashin lahiya ne komai za ta iya kun gane ko mace ta biyu wadda ita kuma ta samu jini bai tsayawa amma ba ta da kwanaki sanannu ko ta mance ne ko ba zuwa ta taba jini ba ita ce za ta yi aiki da aka anan ba ta hali biyu duk da ta ya mata ko ta ɗauki kwana shida ko bakwai a wata ƙwallo bakwai da ko in ta yi kwana bakwai tana jini ko ta wanka ta yi sallah ta huta sabta jikun kamar kowa take za ta yi sallah ta yi komi in ta da dama tana ɗaukar sa'anninta tana da dama mata zaɓi ta ɗauki gororinta kwana nawa suke ko wanta in ta yi wani kwanakin amma shi wani na biyu annabi ce mata in ta iya ta rinka jinkirta azhur ta yi azhur ta kare da ta ta amma ta yi wanka karshe ta yi wanka ta azhur da asar a karshen azhur ta kare kenan ta kare kuma asar ta yi magariba a jinkirta magariba an yi wanka a yi magarba a yi isha a su ba mata wanka wannan amma wannan karshe annabi ta in ta so ne ba dole bane ba na dan wajen sauƙin lamarin addini ko ta dauki na farkon kurin kwana shida gobe bakwai wanda ba ta da kwanaki sanannu ko ta mance kurin a wata ta ci kwana shida ko bakwai shine jinin ta kurin amma duk wannan a wata na gaba ne fa sai mata ta samu matsalar jini amma tana ganowa kalar jinin na harko baki baki ne in na hailakin ne amma ta kwana kaza sai canza to zai ta aiki da kalar in wannan baki na haila yazo shine haila ba sallah ba azumi daga ya kare ta wanka saura rashin lahiya ne wannan sune kada ina ga takashi guda kun gane ko kuma wannan dalilin magani ne rashin lahiya ce in ma me dai duk matar take da matsalar jini haka ne sai yanzu mun kare kai magana matsalar jini sai magana nifasi sai ce annifas mana jinin aihuwa ya ce la hadda bi aqalli nifas fa yatahaqqaq bi lahaza shi jinin nifasi na mata bai da iyaka ce ai he ya kwana dai ko bi a ko da lahaza ko ki ta idan jini ya zubo jini ya zubo ko na aihuwa yace fa idza waladat wa qata adamuha idan mace ta aihu jinin ta ya tsaya akal ya kashin aihuwa kashin akbar walada aw waladat bila dam ko ta ayu ta ayu musa aka ce ta ayu ba jini gaba daya wanqada nifasuha kenan nifasin ce wanqada nifasuha nifasin ta ya kare lazima ma yulzamul tahir tahirat da aure mata take mai tsaki za ta yi kenan in dai jini ya kare ka ba ta ta kwana kwana goma in dai ra'ayi wa kun jini tsaye shikenan da abin da take za ta yi sallah ta yi azumi ta yi komin ta iya in ta iya yace min salati wa sawm za ta yi sallah ta yi azumi wa gairu ma da wani wannan wa amma aka sarhu iyakar jinin jinin aihuwa arba'un yawman kwana arba'in dan hadisin ummu salama radiyallahu anha tace mata ce kalfi nufasa wa tajlis al'adar su salama 40 yawman mata annabi yana raye mata suna zama kwana kin muje haka ta katun nufasa kina mata masu aiwa mace tajlis tana zama al'ada tana akan manzo Allah yana rayi shi ahadu rasul zama ahadu rasul sallama annabi yana rayi tana zama 40 kwana 40 40 yawman kina idan mace ta kwana 40 ba aiwa jini bai tsaya ba shikenan dole ta wanka ta sallah amma na kwana 40 inda yake zawa sai jini in bai tsaya ba amma ra aiwa idan mace jinin ta tsaya shikenan ta kuma kan ko ta mai zaki za ta yi sallah da abin da aka hana ta in za ta yi da ban dalilin jinin ya tsaya shikenan amma idan bai tsaya bane ba za ta bi shi har zuwa kwana arba'in idan kwana arba'in ya jini bai tsaya ba dole ta yi wanka ta yi sallah kwana kiran ba magana alaka arba'in sai bai tsaya bane ba kwana ɗaya ya tsaya dole a wanka a sallah mijin da jirgin ta ba abin da aka hana in wani suna gida a takaice masalar jini na haila da na nufasi Allah sa an gane amin amin suka minti ne saura an jiki minti ne saura minti ne makai ne saura to minti goma minti goma da to Thank you. to a kenan ci gaba bayan da yanzu mun ji halayya na mata guda uku ya ce a hakamuwa mai hukumcin mace mai jinin istihada da rashin lahiya ita da mustahadata a hakamun na alhassuwa fi mayeli mace mai jinin rashin lahiya tana da wasu hukumce-hukumce za mu tace su ko takaita cikin abin zai biyu ba za mu gaya muku su a takaici na farko ya ce annahu la yajibu alaiha al-ghusl li shay'in min salah wala fi waqtin min awqat illa marratan wahida hina hina yanqatu haiduha wa bi hadha qala al-jamhur min salaf wal khalaf yace da farko dai musamman istihada wanka ba wajibi ba ne ba kanta misali a can babi magana ta yi wanka duk sallah guda biyu ko amma ba wajibi ba ne magana kenan ba a wajaba ta mata ba yin wanka a sallah ko lokacin bayan ta yi wankanta da ta kare na ka'idata to sauran wanka mustahabi ya ce kenan da shi ibn salawat ulafi lokacin ko a sallah ko lokacin a ce ta wanka lokacin kaza a'a illa maratan wada wanka guda ɗaya ta kaza ta yi na harko shi ne man katin haiduwa lokacin da haila ta ƙari shi ne wankan wajibi akan haka jamhur na magabata da 'yan baya haka suke annabi ya ce annahu ya ji ba aliyar wudu da kulle sala an wajabta mata arwala amma a kowace sallah ta arwala wani ƙa'ida ce duk sallah ya ta arwala in ta ƙare kuma wata zo dole ta arwala ita yace liqauli sallallahu alaihi wasallama fi riwayat al-bukhari summa tawaddi li kulli salah da annabi ya ce wa cikin bukhari annabi ya ce mata ki sallah ki arwalla dukkan kin umarni ne ki arwalla dukkan sallah kenan duk sallah sai ta arwalla sabuwa wa inda malik yustahabbu laha alwudu li kulli salat wajen malik musabi ne ma a wajen jamhur wajibi ta abullah shi zahirin magana gaskiya wala yajibu illa bi hadasin akhar a wajen malik an ba ta wani hadisi ba kurin mustahabi ne a wallah ba dole bane wajen imam malik rahimahullah yace wa dalil nan ne ko ha annahu la yajibu ko annahu la yajibu ala al-ghusl ko da shan salata ko a annahu yajibu ala al-wudu ko salata ko alamun hukunci shafe yace an tagasila farjaha qabl wudu ana so ta wanke farjinta kahin ta ya alwala ta yi tsarki wa tahshu bi khirqatin aw qutna dafa lin najasa kenan sai ta dan tusa ta dan tura wani yadi ko abdiga a gabanta don kare na jasakin kuna wata kalilin lahadanta abin zama kaɗan kaɗa zubo mata jasa na na jinin kenan fa illam yadda fa adam bi zalika in hajjini bai tsaya ba iya zubiya kaɗawa shaddat ma'a zalika ala farjiha wa talajjamat wa tasfarat sai ta yi kunzugu kamar zaman kushi kenan ta sa wani abu na musamman ta tusa tsimma ko abdagal ta dai ɗarme na dindin maganin zuba jini ne kwar wala yajibu hadha amma wannan ba wajibi bane ma kawa wa inna ma huwa al-aula a shi ya hidi a haka don siffa ce ta kwanta ta yanzu aka riji ne kurin abu na gaba Allah ta tawadda qabla dukul salat waqtin salat amma ba ta arwala kahin shiga lokacin sallah kenan sai lokaci yayi za ta yi arwala inda jamhur a wajen jama'a a wajen imam malik ba dole bane mustabi ne ko sana iya yi a wajen imam malik yace إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة دومن جننتا لكن أرولاتا تضرورتي كلام بكما تابا تي أرولا كاهل لوكا تنزم واجبنتا مغانا كينا هي لوكا يادتي أنه يجوز لزوجها أن يطعها في حال جلان الدم هم جنتا يا هلتا يجي وجنتا سادة إتا أجيني إيا زبا نوشي الله يعني إتا مجي نوشي الله يا مجيني نوشي الله يا هم يمغانا فنحيلا فنحيلا بيان يا قباتا حرابنا جنتا kenan amma na rashin lahiya mijin iya da dama ya je wajenta ko da jinin iya zubawa inda jama'ir da umarjin mafi yawan malamai li'annahu lam yarid dalilu bi tahrim jama'iha don babu abin da na dalilin haramta jima'i da ita قال ابن عباس المستهادة يأتيها زوجها إذا صلت فلا تعظم كما ابن عباس كي تيوا مجن وجه لاهيا شيء المستهادة مجن وجه لاهيا مجن تزي شي وجنتا ya ce domin haɗin ta sallah ta sallah ta yi girma a kan saduwa tun da aka sallah kenan za a zo wajen ta kenan wannan wannan bukhari kawai ruwa rawar bukhari yani idan jaza la an tusalli wa dan wajarin yace idan manan magana ta ibn abbas kenan idan har ya halitta ta yi sallah jini iya zubowa wai a azan ma shi ya tsara ai abin da ba abin da ya girman sa sharadin ya tsaki za a yi kamar sallah amma aka yi ta da haka yace jaza jima'uwa dan haka saduwa da ita ya halitta وعن إكرمة عن حمنا بنت جهش أنها كانت تستهاد وكان زوجها جامعها حمنا بنت جهش تنا استهادة كون مجنتا ينا سادواد إتا أحد الجماعي أحد استهادة كب روات أبو داود دبها قيد إمام النووي تسلاد حسن yace abu na gaba anna la hukum tahirat mai jinin shi lahiya tana hukumcin duk mace mai tsarki kan mata jini kan mace mai mara jini cikin yace tusalli wa tasum wa ta'takif wa taqra alquran wata masa mushaf wata hamidu yace za ta yi sallah ta yi azumi ta yi takafi ta kanta qur'ani ta shahada qur'ani ta dauke shi ma wa taf'alu kullu ibada dukkan ibada za ta yi wa hadha mujmaun al wannan ijma'in malamai kan haka suke kaga nan ina ga nan ya kamata ganin mun zo karshen matsala ta jini sai kuma insha Allah an Allah kai mu darasi na gaba sai mu shiga mas'ala ta sallah kuma tunda an kare tsarki sai sallah ko insha Allah eh tunda aka kai sallah insha Allah Allah kai darasin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته